Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai saurare. Abul Fatuwat Production Kaduna ke gabatar maka da tarihin maulanmu Sahibul Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya gabatar. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Kaduna. ko kuma a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من حمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره جلال العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالظهر آه الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai yake da bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zan jalal wal ikram muna nan cikin magana cikin haƙƙin sahibul failati radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa jazakallahu anna khairan akan sha'anin bayyana failat tijaniya yanda lamari ya gudana da alƙawarin su da sharifin nan da muka yi magana a baya har ranar maulidi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya cika alkawarin halar ashe Ibrahim tashi zartar da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala a gaban jama'a a gaban manyan bayin Allah to haka lamarin ya tafi sai dai Ali Sisi radiyallahu tabaraka wa ta'ala ya ce subhan tasabal ibadatul khaliqi sannan shi Ibrahim ya kafu domin amfanar da halitta fa'idantar da halitta bilulumin ladunniya da ilimi wanda ake karba daga zatin Allah kai tsaye alwahabiyya wanda Allah yake ba mutum dan baiwa ba dan aiki ba wal ma'arifur rabbaniya da kuma ainihin ilimi wanda ya shafi zatin Allah tabaraka ta'ala shi Ibrahim idin ga fa'idantar da wannan ilimai da yalihi wa ayyamihi dararansa da ranakunsa sabahi wa masa sabahu wa masa'uhu safiyarsa da yammacinsa yace amma kitabu was sunna amma kaga sanin alqur'ani da ainihin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan annabi wal adab da ainihin ilimi na ladabi wa ta'limi da ilimi na koyarwa wal irshadi da kuma ilimi na shiryawa wal fasahati wal balagati wal bara'a da ainihin fasaha da balaga da kwarewa cikin su faqad tasannamaha hakika shi Ibrahim ya hauto zanta ya zauna wasta badda biha kuma ya fuskanci duniya da ita hatta inna gairu tufaili ma'idatu har sai da aka waye gari wani shi Ibrahim yaro ne karami mai neman ragowar abincinsa fiha a cikin waɗannan ilimai da muka zana wa shahida lahu bi zalika udaba udaba wa hadha zamani wa sai sai dai ce karka dauka dan ni ina almajiran sa ne nake faɗin haka a'a adiban wannan zamani su suka taru suka yi masa shaida da wannan ma bainal qasi minhum waddani tsakanin wanda yake nesa da wanda yake kusa wai za ta kallama in shi Ibrahim yayi magana da sattu sahaul arabi ala rukabi ainihin fasihan laraba sai su farfadi kawai su fadi akan gwiwoyin su in shi Ibrahim yana magana fasihan larabawa masu tsananin fasaha da hikima sai kaga sun faɗi akan gwiwoyinsu bai ne dai a gaban shi Ibrahim na masu daga kawunansu wa muji asma'um suna masu miƙa kunnuwansu sun faffaɗi akan gwiwoyinsu sun miƙa kunnuwansu suna sauraron me shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne ke faɗi ilayhi zuwa gare shi wa yasir qusub qusub sa'idata ainihin ainihin qussu dan sa'ida wani fasihi ne a zamaninsa ana ce masa menene suke kiran shi ummu ha suke kiran shi ko menene wai shi ya shi ya shi ya haifi dukkan zance saboda ka duk maganar da ya faɗi shi duk abin da ya faɗi to to har su jan larabawa suke a wannan lokaci in yi magana saboda tsabar iya magana to sai dai ne ce to shi wannan usul fa'idata sai ya zama baƙila mai gura-gura bai iya magana ba in ya haɗu shi ladai a gaban shi Ibrahim in aka tashe shi aka ce ya magana bayan shi Ibrahim ya yi magana to sai dai ya ce an faɗi komai malamai sun ce komai amma ba za a rage mai abin da zai faɗi ba wabi yadihi a hannun shi Ibrahim zimamu dalil ulum ainihin ragamar dukkan ilmai suke anna qalid wal aqliya ilman da ake cirowa da ilman da ake hankalta wai tasarrufu kaifa sha Ibrahim yana tasarrufi yanda iso fi ma'ani ha cikin ma'anonin waɗannan ilmai wa yastakhrij durarha irtijala shi Ibrahim yana fitar da gwalagwalan waɗannan ilmai kai tsaye min ma'adina daga baramunta wa amma al-haqaiqur rabbani amma kage sanin ilmai na haƙiƙokin ubangiji wal ma'ariful qudsiyya da ainihin ma'arifa tsarkaka wal ahwalu zatiyya da sanin halaye dabi'un Allah 300 din nan cif cif cif fa huwa hamil ra'ayta shi Ibrahim ke dauke da tutucin wa bisawa abwaji jiha shi ibrahim shi ke rike da mabudan kofofin waɗannan ilimai wa mishkatiha wa misbayaha wa zujajatiha shi ibrahim shi ke dauke da fitilar shi ke dauke da karau din shi ke dauke da lagwanin har da kananzir din radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa lahu fadailun kathira shi ibrahim yana da darajoji da falaloli masu yawa wa mazaya jamma yana da ainihin darajoji masu tarin yawa yace to saboda haka wannan mun kawo shi saboda abin da muka ɗauko na abubuwan da ya faru da shi Ibrahim har zuwa abin da ya faru na na tsakaninsa da gidansu da abin da ya faru a gaban Sidi Muhammad al-Khalifa ranar Maulidi da abubuwan da ya faɗi har Allah tabaraka wa ta'ala ya tunkudo ya'yan manya suka dinga zuwa suna sallama shi Ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala anhu wanda har Sayyidi Ali radiyallahu ta'ala anhu yake faɗi yake cewa abin ne ya ishe ka shaida akan wannan bayani da nake an kad atahu ba'dun ba'dun min ru'asai abna sadatina wato hakika wasu ba'arin ƴaƴan shugabanninmu sun zo shi Ibrahim wa shi yake na shehunan al'alawiyina sharifai alawiyawa allazina mu'asasu dariqati wadanda sune foundation din dariqa lil inkiradi fi tilki dan su zuru cikin zirinsa zan su kutsa cikin zirinsa wal itida bi hadi dan su shiriyu da shiryarsa wa ta'alluqu bi azyali kuma su ratayu da ainihin barkwansa su riko da da ainihin barkwansa ainihin wal akazil wird tijani da da wato sun zo dan su karbi wurin shehu tijani ka abna'u shaykhina kamar ƴaƴan shehin mu siratina ila Allah wasu da mu zuwa ga Allah Sheikh Muhammad Al-Hafiz wanda muka yi tarihin sa al-Alawi din nan wanda ya karbi dariƙa wurin Shehu Tijani kai tsaye allazi bi yadi in tasharatu dariqatu fil maghrib al aqsa wanda a hannunsa dariƙa ta yadu a ainihin gabashin yamma a ainihin a nan ƙasar yamma wa abna'u khalifati da kuma yayan khalifarsa wasiri wanda yake sirkinsa as-sayyid محمد بضم الميم الأولى وسكون الثانية تو محمد السيد محمد وأبناء الشيخ مولود فاز دكما يا شو مولود فاز جيكو شو الهادي كده وأبناء الشيخ محمد آل ده يا سيدي محمد آل ده يا الشيخ محمد الحنفي شي إبراهيم يشي شي سيدي علي شي ورباهم شي إبراهيم يتربية شي a san tarbiyyatin mafi kyawun tarbiyya wa arshadahum shi ibrahim shiryar da su ila a kaunin siradin zuwa mafi tsayuwar hanya wa dariqatin mafi tsakiyar hanya mafi daidaituwa wa alqahum shi ibrahim ijefa su bayyana dai maulahum gaban ubangijin su yace da su ha antum rabbukum to abubuwa suka yi ta tafiya wanda abin da yasa yau muna so mu tashi kan kasidar da Shehu Ibrahim idin da kana ya tsara a lokacin da wannan aka shiga cikin wannan hali Shehu Ibrahim ana kan tafiya akan hanya yayi ta a wanda sai Ali radiyallahu tabaraka ta'ala dama ya ga mana yake cewa shi Shehu Ibrahim wurin kyauta da ainihin ihsani da kwararan kyaututtuka masu tarin yawa da baiwa da Allah tabaraka ta'ala ya masa da ainihin kyauta da karamci kai ka ce teku ne kai kai ka ce girgije ne mai tsatso da ruwa daga sama ya ce in shi ibrahim yana kyauta take zai mantar da kai hatimu ɗayi kamar ba a taɓa yin sa ba in shi ibrahim ya yi ma kyauta ya ce kai ainihin mamako na gudanar baiwar shi ibrahim tana gudana tana yaduwa ainihin darajojinsa kuma ana ta karanta su ko ina gashi mu ma yanzu muna ta karantawa din yace wa kana sukuna wa awwalu amri farkon mazaunin shi Ibrahim a farkon lamarin sa fidar walidi yana cikin gidan mahaifinsa ne bi kaulaka a garin kaulak wa hina ayyadahu Allah bi nasrin min indi lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya karfafa shi Ibrahim da taimako daga gare shi waja'alan nasu ya tunahu waja'alan nasu ya tunahu ainihin mutane suka kasance suna zuwa wurin shi Ibrahim min biladin shatta daga kasashe mabambanta wa dahu Allah ta'ala ma lam yudi min qablihi min qaumi Allah tabaraka ta'ala iba shi Ibrahim wato abinda bai ba wani sa ba kamun bayyana shi wa ba qalbihi al-buqatu ainihin mazauni yawa shi Ibrahim kunci saboda yawan almajirai lika sartul muta'alliqina bi azyalihi saboda yawan wanda suke riko da ainihin tarbiyarsa barakallahu fihi Allah ya musu albarka inji sai da Ali Sisi amin ba na kasar sai shi Ibrahim ya biye gina wani wani wani gari kharija kaulaka a wajen kaulak yusamma bi madinatul jadidi maskanul qutubul faridi sunan birnin kenan madinatul jadidi sabon birni mazaunin kudubi makadaici wa banajiya zawiyatan anan shi Ibrahim igina zawiya kusat yawul ithnain an kafa foundation din wannan zawiya ranar litinin al-mubarak li al-bark li arba'ati ashar baqiyat min zil aqda ainihin wato kwana goma sha biyar sha hudu ne ya rage watan zulqida ya kare al-haram mai alfarma fi sanati alifin wasu rasu mai atin wata tsawa arba'ina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara wa a tan mahadi muddatin kalilatin shi iran ikare ginin wannan zawiya wato a cikin kwanuka wato kaɗan lam tajir al'ada fi sun misliha al'ada ba ta taɓa gudanar da aikata irin wannan gini ba a latin mudda a cikin wato irin wannan kwanuka walakin abin da yasa ginin ya gamu tare da gini ne kasaitacce sahibu ha kana lillahi wa kana Allahu lahu ma abucin wannan gini na Allah ne sai bazan sai Allah ya zama nashi ya mai da lamarin sa ga Allah sai Allah ya mai da lamarin sa gare shi wa kafa Allah ya isan masa wa hiya ma'muratun bisa bil khamsi ana raya ta da salloli biyar wa qira'atul wazifa ana yin wazifa wa zikrullahi ana al-lail wa adrawan nar ana ambatan Allah safa da yamma dare da rana wa bi jamil awqar kai dukkan lokuta ma cikin ambatan Allah dan a wannan zamani an ce shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne shi kansa yana kwana yana zikiri zai zai in ya fara zikiri baya dainawa har asbahi ta in shi ya fara zikiri kowa shi wuce duk wani mutum zuwa sai ya natsu duk wani zakiru na gane makareci ne in shi Ibrahim ya fara nashi kowa shi zai kawai masu suma sun suma masu mutuwa sun mutu masu rayuwa sun rayu masu gashi nan radiyallahu ta'ala to haka aka yi ta yi har sai dai ali radiyallahu ta'ala ya ce wa mashhuratin inda nasi zawiya shi ibrahim ta shahara a wurin mutane da zawiya ta ahli zikiri saboda lokacin shi ibrahim ya zama garibu zamani bako ne shi a zamanin dama bada addini gariban wa sai kuno gariban fa duba lil qurafa to sai zo shi ibrahim yan dariƙar tijaniya ma sun jahilce sai aka ce a zawiya in zikiri zawiya ta ahli zikiri zawiya in zikiri zaka je zawiya in zikiri وفي الثناء على المدينة والزاوية يقول القاضي المذكور تفرع كيو يا كما تمتاشي مكرن عند عتفيا نن da shehu rani kan hanyar tafiyar sa zuwa zuwa gina zuwa madina a kan kan hanyar sa ta hira akwai kasida da ya rubuta ta sarifan wata algawani saboda ka ita zamu karanta mu fassara saboda tafiyar ta mana daidai bismillah akramakumullah ala bayyid idris
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بلك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الجمدار العظيم وكفاني طه حب لا أبالي من كلاني وكفاني طه حب لا أبالي من كلاني وكفاني فهب لا أبالي من قلاني وكفاني تعرفا لا أبالي من كلاني صارما وصل القواني وتزل ذكر الأغاني وارم بالبيد الحساني وصل مختوم الجناني وكفاني تعرفا لا أبالي من كلاني والملاهي والمغاني من كران أو مباني كل ذي ويك سراب وابقي روحا للمعاني وكفاني تعرفا لا أبالي من كلاني عينها إن حق حق تليا سبع المثاني بصفات ذات حقا رتبة ليس اللساني وكفاني تعرفا لا أبالي من كلاني فهو مختار البرايا قبل تكوين الكيان برزت حجرة طه قبل تكوين الكيان وكفاني تعرفا لا أبالي من كلاني برزت حجرة طه قبل تكوين المكان وله عمر طويل قبل تقدير الزمان وكفاني تاهبا لا أبالي مقلاني إنني قبل البرايا حبه شغل الجنان فهو أكلي وشرابي وهو ديني وجناني وكفاني تاهبا لا أبالي مقلاني وهو أنسي وهو كنزي وأميني وأماني ورفيقي وطريقي وجوادي وسناني وكفاني تاهبا لا أبالي مقلاني وربوعي وقصوري وهو خيرات الحسان وهو بيعي وشرائي وهو حرثي وجناني وكفاني تاهبا لا أبالي مقلاني ليس لي غير المنقفى ولذا تام جناني ليس لا ترى ذكر سواه في فؤادي ولساني وكفاني تاهبا لا أبالي مقلاني لا ترى ذكر سواه في فؤادي ولساني إن أرى ذكر سواه غير لهو ومجاني وكفاني لاهبا لا أبالي من ضلالي وامتداهي لسواه طيف جن الأراني إنني طول حياتي رب أمن وأماني وكفاني لاهبا لا أبالي من ضلالي لانتصاري بالمفدى وهو عيني وعياني ففؤادي مزرماني في جديد الهيماني وكفاني لاهبا لا أبالي من ضلالي وحبيبي مصطفاني وصفى لقد محاني وهو الأبد وأيضا رمزه هاء التداني وكفاني لاهبا لا أبالي من ضلالي وهو العبد وأيضا رمزه هاء التداني وهو عين الاسم والحرف لتحقيق المعاني وكفاني لاهبا لا أبالي من ضلالي وحبيب ومعاد في تقاس وتداني وهو دائي ودوائي قد براني وشفاني وكفاني لاهبا لا أبالي من قلاني ليته الوقت حباني وزله فهو كفاني داء شوقي كل وقت في شديد الهيجان وكفاني لاهبا لا أبالي من قلاني ذل نفسي وهواني مفخري روض الجنان ما بقى لي من بقائي من غرامي وحناني وكفاني لاهبا لا أبالي من قلاني وزفيري وبكائي وأراني لا أراني لئمي فرسي لحالي قد دهاني ما دهاني وكفاني لاهبا لا أبالي من قلاني كم خليل قد جفاني لغرامي ورماني رب سنو كنت أرجو وصله ثم جفاني وكفاني لاهبا لا أبالي من قلاني ربس وإن كنت أرجو وصله ثم جفاني ونهاني ولحاني وشجاني ونفعني وكفاني لا يبل أبالي من قلاني ليس لليوم خليل غير ما منك أتاني غير هذا قد كلاني عزلا لي كل آني وكفاني لا يبل أبالي من قلاني مزقوا جلدي جهارا أخرجوني من مكاني دون ذنب غير أني حب طاعة في جناني وكفاني لا يبل أبالي من قلاني وأراني لست ألفة إبا مر الأواني وأرى لو مزقوني بمواد الهندواني وكفاني لا يبل أبالي من قلاني لم ينالوا ما أرادوا قد مدى ذا وكفاني عللوني جيرتي من ذكر من يتلو المثاني وكفاني لا يبل أبالي من قلاني رددوا لي ذكره حين صفاني وهماني وكفاني فأحبا لا أبالي من كلاني وكفاني لا يبل أبالي من قلاني وكفاني ضاحبا لا أبالي من كلاني لست أخشى كيد أعداء ولا جور زماني وكفاني لا يبل أبالي من قلاني فمكاني في زماني وزماني في مكاني وصلاة وسلام في تصاريف الأواني وكفاني لا يبل أبالي من قلاني وصلاة وسلام في تصاريف الأواني من زوات ذات تترى نهو طه ما كفاني وكفاني لا يبل أبالي من قلاني من زوات ذات تترى نهو طه ما كفاني ثم آل وصحاب صارموا وصل الجواني وكفاني لا يبل أبالي من قلاني وكفاني طه حبا لا أبالي من قلاني وكفاني لا يبل أبالي من قلاني وكفاني ذا حبا لا أبالي من قلاني وكفاني لا يبل أبالي من قلاني اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر دار العظيم
Ah, alhamdulillah mun ji Allah ya saka wa malam Dayyibu da da alkhairi mun ji abin da ya karanto mana wanda ya fito daga bakin Shehu Ibrahim a wannan tafiyar da yayi a wani kauna an ce a gindin bishiya yayi ta a wani kaulin kuma an ce tun lokacin ha- ana cikin wannan hali abubuwan da ya faru ranar wannan juma'ar da muka taba faɗi din nan abin da aka yi masa a ma- a masallaci da almajiransa to wannan rana ya rubuta wannan wani kauli kuma ya ce a ana tafiya ne lokacin da shi wannan bawan Allah ya nemi shehu ya zo ya bashi wannan wuri shehu radiyallahu ta'ala anhu ah, ya ce ba baya bukata shi komai yana yi bisa izini ne da izini ya zo annabi ya ce ya karba ya karba ana tafiya duk inda aka je sun shi Ibrahim in ya tsaya sai ya ce ba nan bane mahallinta da inda shehu ya tsaya sai ya ce ba nan bane mahallinta har ya je kusa da wata itaciya sai ya ce nan nan take a nan take a nan take a nan wurin shi Ibrahim ya fara sari man wasilal gawani wa atazil zikral agani shi wace sari man ka tsinke igiyar da ta rataye wuyanka ka raba kanka ka yanke wa kanka me kamar mun tambaye shi Ibrahim muka ce shehu me za mu raba kanmu ko kuma wace irin igiya ce a wuyanmu da za mu yanke shi wace wasu lalgawani igiyar nan ta saduwa da yan matattaki ka raba kanka da wannan san neman saduwa da yan matattaki su ne wannan san zuciya da neman makamai su ne yan matattakin ai hawan nafs shi wai ce ku yanke wannan igiya saboda tafiya ta ba ta wasa bace tafiya nake lillahi billahi minallahi ilallahi saboda haka ku yanke wa kanku wa atazil zikral agani sannan ainihin kurafkana gabarin ainihin yawan maimaita wake-wake wake-waken yan mata din ku rabkana in suna yi kakku- kakku- kan ma ku saurare su in suna wake-waken ku yi ta tafakkuri cikin wani lamari ku rabkana gabarin sauraron me suke cewa shine wa'ata zilzikral agani ku rabkana gabarin sauraron waƙar da yan mata cikin nan suke yi ku rabu da su su da irin wannan jiniya da yake ji mota ta zo tana ta abin nan kana ta waike mota ta burge ka. in gida ne ya ji fulawa kana ta kallo ya sha jan kwano duk wannan wake waken yan mata ne karka kuskura ka saurari wannan sai ya ce warni kai jiba amma fa wannan a wani wadi yake ana nufin wanda bai kai makamin arbabul basair ba in mutum yana cikin arbabul basairi ya saurari waƙe waƙen ya kalle su ma amma fa mutum bai kai ba zai yaudar kanshi dan da yawa akwai makaman da ba mu kai ba muke cewa mun kai sai ga mutum garin sauraron waƙe waƙen ya halaka garin kalle kallon ya halaka amma in ya kai shi zai san ya kai dan in ya kalla ko kuma in ya ji waƙe waƙen ya san abin da ya ji don mutum bai kai ba kawai san zuciya ta nuna mai ya kai ya ji to cutuwa zai su ne arbabul basairi shine sai inda shi ce falal waru wal alwanu wal raqsu wal gina tuzakkiru arbabal basair bil qasam a gani ko to saboda kan mutum ya kai sai ji yace warni kai jiba bil bid lisani da ainihin fararen kyawawan yan matan nan kai jiba da su wasla maktuma dinani wasla ka sunce kanka kamantar da kanka ka zare wa zuciyarka maktumar dinani ainihin tunanin mabuɗan tulunan nan na giya da ka saba zuwa kana sha kwalaban giya so da ka kamantar da kanka wannan shi da irin wannan halayen banza karece karece giba munafunci da ka saba zuwa kana yi duk giya ne kake sha so da ka manta da wannan sun ce wa zuciyarka ka rabu da shi wal malahi da ainihin kayayyakin kiɗe-kiɗe molo wal malahi wal magani da ainihin kalangu min kiranin na daga garaya ko jita da kake sauraro au mabani ko kuma wurin da ake yi inda aka gina don yin wannan halaye gidajen shaye-shaye ne gidajen kiɗe-kiɗe ne gidajen mata ne duk ka watsar da wannan ka rabu da shi shi wace kulluzi kulluzi kaga wannan dukkan waɗannan abubuwa da na zana maka menene shi ya zana algawani wal agani wal bidil hisani wa maktumad dinani wal malahi wal magani wal kirani wal mabani sune zi kulluzi dukkan waɗannan abubuwa da na zana maka sarabin kawarwainiya ce kawalwainiya ce in dai baka kai makamin arbabul basair ba kawalwainiya ce amma in ka kai barka ji abin da Allah ce an ce maka in kana nan wannan wurin baka riga ka gota shi ba to to sarabin ne wurin ka gani ko ka sarabin biqiyatin shine ka sarabin biqiyatin ya su zama'an ma'an hatta idza ja'ahu ko da shi bai kai makamin hatta idza ja'ahu ba ko kuma ya kai a sa shi ya kai hatta iza ja'ahu lam yajidu shay'an maqamun sa kenan kasarajin bikiyatin ya je na kallon in mata ko yana sauraron kidan bai san kasarajin bikiyatin bane ya ci wani zamani yana zaton wata tsiya ce su da ya je wannan sha'awar da yake da ita da wasu halaye ana nan sai ta bushe sai ya mutu sai ya ganshi a kabari ga mala'iku a gaban shi kaga sarajin bikiyatin kaga ƙarya ne kenan ya zo zama'an ma'an yana zaton abin sha ne sai ya ji sai gaba ruwa bane to amma idan yana cikin albabul basai to waje dalla inda hu a wurin zai zai samu Allah a wannan wurin da kake gani ba ka ce ba da yaje faransa ra'aytu rasulullahi jaharan wa yaqbadan bi bariza hal zaka al mahallu mahalluhu to to saboda haka shine mana shewa yace wabbiruwan ka nemi rai lil ma'ani domin tsintayar ma'anar zatin Allah ka nemi rai wanda zai sa ka fahimci zatin Allah lil ma'ani shine annabi Muhammad aina ha'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hakikanin ha'i na huiyyar zati shine aina ha'in hakikanin ha'i hu eh ma'ana ke huwa al-awwalu wal akhir wal zahir wal batin huwa al-fatih wal khatim wal nasir wal hadi hu aina ha'in kenan shi ne ainihin hakikanin ha'in huyar zati hakka haƙin hakikanin gaskiyar zati taliyan sab almasani wanda sufofinsa guda bakwai suke biye da sufofin Allah bakwai shine sab'al masani wala qad atinaka sab'an min al masani wal qur'an al azim sab'an min al masani ay sifat as sifat al nafsiyya wal qur'an al azim ay zat al muqaddasa zat al aliyya shine mun baka sifofi sannan mun hada maka da zati shine al qur'an al azim wanda ke ma farrada Allah fi min shay'in shine zati wanda ba abin da bai cikin shi to saboda haka taliyan manzo Allah sallallahu alaihi shi ke biye sabobinsa guda bakwai taliyan wato suna biye da sab'al masani fatiha kenan annabi shi kadai iya fatiha shi sa muka ga cikin wancan karatu annabi shi kadai iya karanta fatiha Allah shi kadai iya salatul fatiha ba wanda ya iya salatul fatiha sai Allah ba wanda ya iya fatiha sai annabi Muhammad shi yasa sabobin Allah guda bakwai sunayen Allah guda biyar a fatiha sunayen annabi biyar a salatul fatiha wato ma'anan wannan taliyan sab almasani ainihin sayyidina muhammadin shi ke biya Allahu sayyidina shi kadai zai iya faɗin Allahu alfati shi kadai zai iya faɗin arrabbu wal khatim shi kadai zai iya faɗin arrahman wa annafir shi kadai zai iya faɗin arrahim alhadi shi kadai zai iya faɗin almalik saboda shine taliyan sab almasani sifatin zati wato ma'ana ita sababin sifatin zati annabi ya subanci da sababin zati haƙƙan wallahi tallahi rutubatu kaga irin waɗannan darajoji ne san lisani ba a ba wani annumamin laisan li gairihi yani wani sa bai da su hawa muktarul baraya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin zaɓin halitta gaba ɗaya halitta Allah tabaraka ta'ala da mala'iku da ruhanai da aljanu da tsire-tsire da sandararru da wane ne da wane da wane ne ba wanda isa su tare suka tashi suka jefa annabi ƙura sai da aka zo duniya sannan munafikai da kafirai suka ware amma kowa ya zaɓe shi a wannan lokaci to zo da haka shine ma'ana muktarul baraya abin zaɓin halitta kabla takawinil kiyayi tun gabanin kasantuwar ainihin kaunu kamun a halitta halitta manzo Allah halitta suka zaɓe shi tun kamun a yi su suka zaɓe shi fahimu muktarul baraya manzo Allah sallallahu alaihi shine abin zabin halitta kabla takwin likiyani tun gabanin kasantuwar kaunu tun ba a kasantar da kaunu ba an gane ko amma annabi ya san ta sun zabe ko yana ba shi wata jan ya ga wani ba a jawar kamar wani ya kutar da mutane irin menene mutakawin din bayan shi اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت المتعلقة بالهائدة والكنز الفومي المعاني ونور الأكوان المتكونة ايوانا كده بينا قبل تكوين المكان تندى من الله لتبجيني تن الله بي سما ببي قصبا بي الأرش ببي كرسي ببي لوه ببي قلم با بي قبض ببي يم ببي كدو ببي أريو با بي رانا ببي وتا بدا ما أي سيد أكا رانا دا وتا ai sannan aka fara wannan lissafin ko kuwa so da ka hadarsu da halar tsarkin Allah barazar ta bayyana kabla takawinil makani tun gabanin a kasantar da makani kamun a yi bagiri walahu umrun shi Ibrahim ya ce manzon Allah yana da shekaru da wilin masu tsawo kabla takadirin zamani tun gabanin a gwargwaje zamani wato kamun a halittar rana da wata yanzu sai da aka yi rana da wata da taurari sannan aka sami lokaci ko a ce ai yau kwana kaza ke to in ba rana ina kwana ba wata ma to an kwana ne ya ga ba kwana ba to balle a yi lissafi saboda haka lokacin babu rana babu wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayyun kuma alimu bi hayati sallallahu alaihi wasallam ka gani ko annabi yana nan tun wannan lokacin kuma yana sane yana nan gangar ka dauka bai sani ba yana sane kuma da annabtarsa ba haka ya faɗi ba kuntu nabiyyan wa aliman bil buwati wa adamu bainal ma'i wa din bal kuntu nabiyyan wala adamu wala ma'un wala dinu wala arshin wala kursiyin wala lauhun wala qalamun wala sama'un wala ardun wala wala wala wala eh ba haka yace ba yace na kasance annabi masani da annabta ta tun adam yana tsakanin ruwa da da yumbu kai bar ma dai na kasance annabi tun babu adamu ba ruwa ba ƙasa ba sama ba ƙasa ba al'arshi ba kursi ba lauhu ba kalamu babu ma babu eh babu babu babu babu ita ma babu sai mana sai akwai to so da haka shine sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim wannan abubuwa duk suna fitowa daga zuciya mai zafi ne tana dauke da jalala a lokacin eh mana ana zakulo annabin da yake da wahalar fahimta eh mana yanzu annabi kabi su suke shan madadi a lokacin yace innani ku sani cewa ni to kaga ya gama fadin annabi ko shi ma zai dan gaya mana shi eh mana yace innani ku sani cewa ni qablal baraya tun gabanin halittan talikai hubbuhu san annabi shugulul janani shine shagalin zuciyata eh mana tun kawun ai kowa tun babu kowa babu komai san annabi shine shagalin zuciyata eh shine shagalin zuciyata sallallahu alaihi wasallam yace bawa akali annabi shine cina wa sharadi annabi shine shana wa hawa dini annabi shine addini na wa jinani kai aljanna da in an gama aiki an je lahira ma za a shiga annabi shine ita eh ni aure na annabi shine abinci na shine abin sha na shine addini na baki daya sai ma ka dauka addini na wani abu ne daban annabi muhammad shine addini na kuma shine aljanna ta shine hurul inu na shine gilmanin mukalladun shine korama giya shine korama zuma shine madara shine wane ne shine wane ne shine wace ce eh rimana saboda haka shi shi wurare ke gaya mana wannan hawa akali yawwa wawa unsi annabi shine natsuwar zuciyata shine ɗebe kewa na da annabi nake ɗebe kewa saboda ya gaya mun tun kamun ai halitta ne ko eh mana kabla baraya ya ce ai kaji annabi ya san kanshi shi ma kuma ya san kanshi wallahi kuwa kuntu waliyan wa arifan bi wilayati wa adam bainal ma'i wa dini bal kuntu waliyan wala adam wala ma'un wala wala ardun wala arshin wala kursiyin wala lauhun wala qalamun wala sama'un wala ardun wala wala wala wala kai ma na kasance wali tun adamu na tsakanin ruwa da yamma sai na kasance wali tun babu adam ba ruwa ba ƙasa babu al'arshi babu kursi babu lauhu babu kalam babu sama ba ƙasa ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa babu babu babu babu eh mana to ka gani dama ai mun faɗi cewa shehu Ibrahim ya samu ne tun lokacin da Allah ya ce fa ahabbtu shikenan kawai sai gashi fa ahabbtu kawai shikenan sai gashi wataƙila ma shine fa ahabbtu din kawai eh to Allahu a'lam to ka gani ko wawa unsi ya ce shi ne natsuwar zuciyata shi ne ɗebe kewa na wawa kanzi annabi shi ne ainihin alkanzul a azani me gaban kanzul a azani shi ba da tuka ninka ilaika to ka ji magana inda take ai shi yasa ya ce shi ma yana nan tun adamu na tsakanin saboda abin ba da tuka ne ninka ilaika saboda ka shi ne kanzi taskata wacce kwararanta yake daga gare ka zuwa gare ka eh ba daga gare shi zuwa wani wuri ba eh ba daga wani wuri zuwa gare shi ba a daga gare shi ne kuma zuwa gare shi eh duk da abin yana kiwaya ne a wuri daya to saboda haka shine natsuwar zuciyata shine tsiri kiwa na kuma shine taskata wa amini shine ainihin wato an san amini ma'ana shine sallah salati na shine salati na wa amini wa amani shine salati na kuma shine salami na wa amini wato shi ne ya azamin dukkan amana da Allah ya azami shi shi kadai ne muke asiri da shi babu wani wanda muke asiri da shi ba wanda zai iya daukar amana ta in ba shi ba ko babu wanda zai iya daukar amana sa in ba ni ba saboda shi ne amini eh amintacce na wanda dukkan alƙawarin da ka ji labari inna arnal amanata dinnan to duk ya azamu yasa ce walau tahmilul ayyamu wal abdu hamilun la azlamatil arja'u biz zambi waz zalam to saboda shine amini wa amani sannan shike amintar da ni wannan nauyin da na dauka ni tajalliyatu bana rushewa bana tsagiya ko bana narkewa shike taimako na shike amintar da ni daga barin halaka haka yake ko wa rafiqi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shehi na muraddi jagora na kin eh hayari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagora na shine shehi na shine muraddi na wa dariqi kai dariqar ma da nake ta tijaniya annabi ne ita a wuri na eh kai kake ganin tijaniya ne annabi Muhammad nake ne dariqatul muhammadiyya kawai ba sai ka ce tijaniya ba tariqatul muhammadiyya la ahmadiyya kawai eh saboda haka shine mazhabi kenan wa tariqi ai mazhabi annabi shine jagora na kuma shine tabarki na shine imamu malik dina eh ko shine shehu tijani na kar ka dauka yayi wani imam malik ne daban ko wani shehu tijani ne daban na rike a annabi muhammad na rike ni kai ma kai kai kai haka ka rike ni sai ka gane haka wa jawabi annabi shine wurdaina wa jawabi kenan in garman doki na sune wurdi eh wurdi shine doki dokin hawa wajawadi annabi shine ingarman doki da shine wurdaina wa sinani annabi shine ainihin wato wato wato wato takobina annabi shine ingarman doki na kuma shine takobina ma'ana wa sinani annabi shine waridina eh jawadi wuridina sinani waridina wuridin da nayi ya tafi ga Allah waridin da zai zo daga Allah duk annabi annabi ne wurdin kuma annabi ne wardin dishi yace wa rubu'i sallallahu alaihi wasallam shine gidaddaji na an san gidaddaji wato zuciyoyin almajirai na wannan da suke dauka na shine gidaddaji na sai mana shi ma Allah ba haka yace ba ya ce ma wasa ani ardi wala sama'i wasa ani qalbu abdi to shi ma shi Ibrahim yana da ibadu mukenan sai da iyayenmu da shehunanmu ko da ke mu ba ma iya ɗauka ba sai dai mu ɗauki ta shehunanmu suke da ɗauka shi su ma watakila wani ƙaba aka sa mai a zuciyar wani hannu aka sa mai a zuciya wani kunne aka sa mai a zuciya wani ma gashi ɗaya shi ibrahim ya sa mai fa yake yi tamba tsaka yana ta aman marifa eh wanda suke ɗauka shi wasu irin su sai da ali radiyallahu ta'ala anhu wa amsalihi farai kuwa khalifofinsu amma wani ba su ba to sai dai ya dauki kafa ko yatsa wani kumba ma yake dauka wallahi kuwa wani hanci yake dauka wani baki yake dauka wani ma hakori zai dauka wallahi kuwa wani ya dauki harshe wani ya dauki gashin ido wani ya dauki makogoro eh to ga sunan dai Allah shi ya san su radiyallahu tabaraka ta'ala anhum ajma'in mhm to ka gani yace a warbu'i shine gidaddajina wa kusuri sannan shine ainihin katangu ko kuma kana iya cewa wato gine-gine gidan sama ko kuma shine gidaddajina kuma shine katanguna wato ma'ana shi warbu'i shine daukaka ta a zahiri wa kusuri shine daukaka ta a batini eh ma'ana ke warbu'i shine uluwi kenan wa kusuri kuma shine tarakkiyati shi ne ɗaukaka ta a cikin ilimin zahiri shi ne ɗaukaka ta wakwa turi shi ne ɗaukaka ta cikin ilimin baɗi wa wa khairat lisani kai annabi shi ne mafi alhairin dukkan kyawawan ƴan mata a wurina eh hurul in ba ba su ne makamai kanka ɗaukar wasu mata ne daban a makamai da ake zuga su gausiya ne fardaniya ne jami'iya ne kurbaniya ne duk wannan khairatul lisani annabi shi ya bi su wannan kyawawan ƴan mata ne kawai wahawa bai yi annabi shine kasuwanci na shine wato wahawa bai yi annabi shine siye da sayarwa ta ko shira'i wato wahawa bai yi manzo Allah shine kasuwanci na ko shira'i manzo Allah shine ciniki na siyowa ta abinda zan je in siyo a kasuwa to annabi shine bai yi abinda zan siyar abin da zan siyar manzo Allah ne abin da zan siyo kuma manzo Allah ne sannan wannan duk halin soyayya ne wanda bai sani ba shine zai shiga wani rudu da damuwa amma halin soyayya yana sa ko ne kake da bukata ka ji kamar masoyin ka ne abu to saboda ka soyayya da shi wurin ikiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin duk abin da zai siyar annabi ne duk abin da zai siyo ma annabi ne wawa harfi duk abin da zai noma a gonarsa annabi ne wajinani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ainihin wato aljannarsa sallallahu alaihi wasallam kaga wannan wawa bai idin wato duk abin da zan fa'idantar siyarwa ta ke abin da zan siyar abin da zan siyar abin da zan fa'idantar ilimin da zan turo kowa ya iba to daga annabi ne annabi ne wannan ilimin sannan washira'i abin da ni kuma zan fa'idanta na ilimin shi ma duk annabi ne wahawa harzi wato noma na mata na kenan su ma da shi ne wajinani ƴaƴa na kenan ƴaƴan na ruhi da kuma na jiki su ma da shi ne laysa li ghayrul muqaffa kai shehu radiyallahu ta'ala ne shi kai bari in takaice ma bayani kar in kai ka da nisa banda komai in ba al muqaffa ba abun koyin annabawa abun kwaikwayon annabawa laysa li ghayrul muqaffa banda kowa banda komai in ba abin kwaikwayon annabawa ba wani za saboda haka ta majana ni ainihin zuciya ta ta bautu ta tsimauta ta fita hayyaci eh saboda haka la tara zikra siwa ba za ka taba ganin yaban wani manzon Allah ba za ka taba ganin ambatan wani manzon Allah ba shi ku aji a cikin zuciyata wani sani da harshe na in ara zikra siwa wato idan ina ganin ambatan wani ma'aikin Allah gaira lahawi to fa ba wani abu nake gani ba banda wasa wa majani da hauka ba na gani ma'ana kenan ni ba na ganin yaban wani annabi duk abin da aka yaba ni ina gani kawai annabi aka yaba dan ba wanda isa a yabe shi in ba annabi ba to in ko ina gani in ko ina gani da ina gani din to ina ganin wannan wasa ne da hauka a yabo wani ba annabi ba to wasa ne da hauka saboda ka ni ba na ganin wani yabo duk wani wanda zan ji an yaba ko sarki ne ko attajiri ne a ce wani mai yawan kyauta ko wani kyakkyawa ko wani mai ilimi ko wani zanga kawai bai kai ba annabi ne ya cancanta a yabe shi da wannan makaman saboda ka annabi ne kawai ni a gaba ya ce wamtidai kaga yawan karance karancen yabon wato karance wato karance karancen yabo liswai liswahu ga wani manzon Allah dai hujinnin to wannan shafin shafan aljani yawan karanta yaban wani ba yaban annabi ba ka dinga yaban wani ba annabi ba to shafan aljani in baka sani ba aljani ya taba ka ya kamata a ma ruqiya in dai kana yaban wani ba annabi ba to ka je a ma ruqiya eh baka sani ba ka ka zari eh mahaukaci ne kai a cikin mutane amma ba su gane ba sai wace ɗaya hujin nan wannan shafan shafan aljani ne la arani ni ko aljani baya bujiro ni aljani baya bujiro mu balle in yaba wani annabi ba zai yi ba shugaban aljanin ma shi ɗan kenan shi kanshi ya fita ya yana kiyaya ta balle su yace innani ku sani cewa ni dula hayati tsawon matukar rayuwata rabbu amni wato ma'abocin aminci ne ni wa amani da kuma aminci ma'abocin wato kilafa ne wa amani da kuma aminci shine rabbu amni ba rabbi amnin bane shine can rabbu sidikin musaddaki da yake faɗi a can cikin diwani ba ka ce ba rabbu sidikin musaddaki ma abocin gaskiya abin gaskata to saboda haka inna ni ku sani cewa ni dula hayati tsawon rayuwata a wannan duniya rabbu amnin ma abocin kalifanci ne ni wa amani da kuma aminci ba zan taɓa rushewa ba zan taɓa tsagewa ba zan taɓa narkewa ba saboda nauyin kilaba da mu ɗauka yace bintisari to wai kamar da bai aka ce ya aka ka dauki irin wannan halifanci yace lintisari saboda kasancewa ta nana ibanci nasirul haqqi bil haqqi eh mana saboda ni ne na'ibin nasirul haqqi bil haqqi wanda aka sanin sa bil mufadda abun falsowa da raƙuma ɗari ko kuma da raƙon aljanna wato saboda kasancewa ta na'ibi na nasirul haqqi bil haqqi wanda aka wato ake ambatansa bil mufadda to kaga an gane wato saboda shi ne abin ambato zulmuhadda wato abun fansa abun fansowa da raƙuma ɗari kissa sayyidina abdullahi mahaifin annabi an gane ai ba da raƙuma ɗari aka fanshe shi ba da kuma sayyidina isma'ila shi sayyidina isma'ila dan annabi ibrahim da aka fanshe shi da raƙon aljanna har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana ibnu zabihaini ni ne dan yankaku guda biyu to shine almufadda abun falsowa wawa aini shi Ibrahim shi to in baka gane duk bayanin da nake batun daga farko yau bari in gaya maka wawa aini wannan wanda nake gaya maka shine taliyan sab almasani shine aina ha'in hakka haƙƙin shine wa almuttafi bi sifatin zati shine muktarul baraya shine wanda halarsa barazat qabla takwinil makani shine mai rayuwa wanda yayi rayuwa dawilun qabla takdirin zamani shine kaza shine kaza shine kaza to yau bari in ga maka wahawa aini shine haƙiƙani na wallahi kuwa wa iyani shine baɗini na wawa aini shine baɗini na wa iyani kuma shine zahiri na shine can ciki shine wajen shine baɗini na wa iyali kuma shine zahiri na wa fu'adi kaga zuciyata muz tun lokacin da ramani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato sun sa'ad da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ai- wa- wato ya subo min an gane tun sa'ad da wato fafu'adi kaga zuciyata mus tun lokacin da ramani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya ya- ya harbe ni eh tun lokacin da ya harbe ni da asirinsa to wannan zuciya shine ma'ana muzramani tun lokacin da manzo Allah ya harbe ni da asirin da yake dauke da shi fafu'adi to wannan zuciya sai zuciyata ta zama fi jadidil hayaj- hayamani tana cikin sabon imuwa sai zuciya ta zama a cikin sabon imuwa sai ya ce wahabibi manzo Allah shine masoyina mus shafani wahabibi kaga masoyina mus tun lokacin da shafani ya warkar da ni wasafani ya tsarkake ni kad mahani hakika fa ya shafe ni ya tabbatar da kansa kwarai kuwa tun lokacin da aka yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafe ni ya tabbatar da kansa shine sai yake faɗi safaliya waqati wa wa qaddaba li unsi eh da zikirin muqaffa din nan dan cikin diwani saboda haka shine yace to tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya warkar da ni wahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine masoyina mushafani tun lokacin da ya warkar da ni wasafali kuma ya tsarkake ni kar mahani hakika ya shafe ni ya tabbatar da samuwarsa wa hawal abdu kai in baka sani wa manzo Allah shine abdu zati hamilul ismil azimil azimil kabiril akbaril makazunil masuni eh shine mana shine idza qulta abdullahi wa aidan kuma ramzu ha'ut tadani ramzuhu ainihin wato wato ainihin ramzin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ramzin sa isharorin sa shine ramzi isharorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha'ut tadani yana nuna maka ne ha'in nan na kusanci ha'i na kusanci wato sayyidu khalqihi kenan can wawal abdu shine idza qulta abdullahi nan gamzuhu ha utadani sayyidu khalqihi sayyidu khalqihi ka gane eh sayyidu khalqihi wawa ainul ism sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin ismil azimil a'zamil kayyir akbar al maqdun al masun wawa ainul ism shine hakikarin ismi wal harfi shine hakikarin harafi ita hakikin ma'ani saboda tabbatar da ma'ana ta Allah wa habibun manzo Allah masoyi ne wa habibun wa mu'adin wa habibin wa habibun wa mu'adin fi taqasin wata dani wa habibun manzo Allah masoyi ne wata dani ko makusanci ne ga wanda ya so shi kenan wata dani wa habibun wata dani annabi masoyi ne kuma makusanci ne ga wanda ya so shi wa mu'adin sannan annabi maki ne fi taqasin a cikin nisata ga wanda ya nisace shi wanda yake annan ko yana sace shi to zai samu annan makiyin sa ne duk wanda yake Allah kenan wanda yake addinin Allah to zai samu annabi yayi nesa da shi kuma yana kin shi sannan wanda yake kusanci addinin Allah ya so addinin Allah zai samu annabi masoyin shi ne ko makusancin shi wa hawa da'i annabi shine cuta ta wada wa'i annabi shine magani na kad barani hakika annabi ya horar da ni ya sheke ni wa shafani kuma ya warkar da ni laitahu kai da ma dai manzon Allah habani a ce ya bani alwaqtu alwakata lokaci ina ma ce annabi ya bani lokaci ko da minti guda shine lokaci ina ma annabi ya bani lokaci wasu lahu lokacin na saduwa da shi ni da shi ba kowa fa wa kafani in ya bani minti ɗaya ni wannan ya ishe ni duniya da lahira annabi ya bani minti ɗaya ce shigo ba kowa so masoyina wannan ya ishe ni abin alfahari duniya da lahira da'u shauki cutar ƙaunata kulla waqtin a kowane lokaci fi shadidul hayajani tana cikin tsananin huruwa ne cutar ƙaunata a kowane lokaci tana cikin tsananin huruwa zullu nafsi ainihin kaskancin zuciyata kaskancin raina ko kuma kaskancin kaina wahawani da kuma wulakantuwa ta mafkari wato ma'ana zullu nafsi annabi shine kaskanci na in kaga na kaskanta to wallahi saboda annabi aka kaskanta ni wahawani in kaga an wulakanta ni saboda annabi aka wulakanta ni duk abin nan da aka faɗi aka yi masa ranar juma'a din nan da abubuwan nan da ya faru har ya bar gari ya tawo yana karanta wannan kasida ai duk saboda annabi ne saboda shine zullu nafsi kaskanci na da kake gani a nan na bar gidan da aka haife ni gani na shigo cikin daji ban san kowa ba sai Allah to wannan kaskanci duk annabi ne wa hawani wulakancin ma da gani ciki annabi ne mafkhari kai annabi shine abin alfahari na rawdul jinani annabi shine dautayi na aljanna ma bakali babu abin da ya saura gare ni min baka'i na daga masoyana da ƴan uwana da makusanta kowa ya warbu da ni kowa ya watsa ma bakali babu abin da ya saura gare ni min baka'i na daga ƴan uwana da masoya da, da abokai min garani saboda tsananin bege na wahanani da numfashin zuciyata kullum ina cikin wutar soyayya sai dai ka tuna yi nishi kawai nishin ma yana fitowa da tiriri wuta shirje to saboda haka wa zahiri ainihin ainihin wato kugina kugina huruwata shine wa zahiri huruwata wacce jahannama take karban madadi daga shi eh daga wannan horuwar jahannama take karban madadi wa buka'i da kuma kukana wa arani la arani ni ina gani na ba na gani na eh wa arani la arani wa arani ina gani na la arani ba ba na gani na eh ina ganin ba ni bane eh kawai ba ni bane eh ba ni bane wa arani la arani Allahu akbar ina gani na ba na gani na wato annin Muhammad da nake gani shine ma'anar wannan bai wa arani ina gani na a matsayin can da arani ba na gani na a matsayin nan eh eh mana la'ini ya kai mai zargi na farsu da hali kai waƙan marsiya na ta'aziyya kawai ga hali na dan na riga na na mutu cikin annabi eh ka bar zargi ka huta kawai na riga kai marsiya kai ta'aziyya kawai na riga na tafi kawai ko kuma kai ta bincike da hali dan ka san halaye na kad da hali ma da hali abin da idane ne ya riga ya dame ni eh ana fi wadin wa anta fi wadin kai kana cikin wani wadi ne na cikin wani wadi kam khalilin kai so nawa ne zaka ga abokai na so nawa nake da abokai kaddafa ni so nawa aboki na wanda yake badadi na zaka gan mu ne da shi muna kuskure ba wanda ya sani saboda tsabar amintaka kaddafa ni sai ga shehu yana zagi na ni gara ni saboda bege na ga annabi Muhammadu wa ramani idin da jifa na da manyan laifuka shine ramauni wa manalu murada wa innani umazziqu bil mahi jumu'a idai sa urgimu bil mahi dalali anuha man yara shirka wa tafdid ala ilahi hadamtu allazi qad afsasu wa innani bi sirril muqaffa la yuhaddu binai yaman ai ba samu galaba ba ubba sinin shoce kai da yawa ina da ƴan uwa na jini ƴan uwa na jini kani akwai wanda yake gidan mu daya baban mu daya wata kila ma mahaifiyan mu daya kuntu arju waslahu ina zatan zai zo ya dani ya sahibul faidati mu ci gaba da taimakon addinin Allah sun ma jafani kawai sai je na zagi na cikin gari kawai ya shiga gari na zagi na na bata ko kuma rubba sun yawa akwai ɗan uwana na jini kuntu arju ina gurin masalahu in sadar da zumuncin shi in je in sada zumunci sun majafani da naji sai in sadda ya tara yara a kofar gida an hana ni shiga sai zaki sai jifa shi ke nan sai in dawo wani hali sun hana ni hakkina yan uwana sun hana ni hakkina wala hali kuma na ba su na sake sun ki karba an gane ko na ba su nasu haƙƙi sun ƙi karɓa kuma ni sun ƙi su bani haƙƙi na shi ne wani hani sun nemi su hana ni zartar da umarnin Allah wala hani sun cutar da ni washe gani sun jefe ni da duwatsu sun fasa fatata wani fani kai sai da suka sani fana'i ma don dole wala fani sun kore ni a mahaifata kenan sun kore ni wala fani sun kore ni a gidan da aka haife ni laysa lil yawma khalilun to yau ba ina gaya wa duniya ban da wani aboki a yau gairuwa minka a tani sai dai wanda ya zo min saboda kai sai dai wanda ya zo min daga wurinka kawai wanda kai ka turo shi shine ma'anan nafa'an nil asharar daha وساق لي رجال التقى والرشد والعلم والفوز فلاه أحبائي يلوه لمحسن هذا هو to so da haka duk wanda gani a gaban shi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi duk wanda ke mutum banza annabi ya kore saboda haka in kaga mutum yana maganganun banza dama na banzan ne in ko kaga mutum ya ji ana tafi tare da shi zaka ga na kirki ne iyayensa ma na kirki ne kuma zaka ga ayyukansa gaba ɗaya yana tafi akan tsari daidai to saboda haka sai ce a gairu haza kai banda wannan ma karkalani hakika sun soke ni sun mun kazafi azilan suna zargina kulla ayi a kowane lokaci kullun cikin zargi na ake yau a ce gobe kaza ne jibi a ce kaza ne kullun cikin zargi mazzaqu jildi sun keta fata ta zaharan a gaban jama'a aka sa karti suka biyo mu ana duka da ni da almajirai suka fasa fata ta jaharan a gaban kowa akharajuni suka fitar da ni min makani daga wurin da aka haife ni dole zannin kakka ɗauka wannan shi ne musu gaira an yi hubbu da hafi da rani banda kawai soyayyar ɗa ta tabbata a cikin zuciyata wa a rani amma ba ni ina ganin lastu ulfa ba za a taɓa samu na ba ta'iban ina mai komawa wurin su marar awani matuƙar zamani wallahi na riga na musu nisa ba za a taɓa gani na ina mai komawa wurin su kuma shi ke a cewa yau na dawo na tuba ba sai dai su su biyo na su tuba amma ba a gani na laftu ulfa ba za a taba gani na ba ta'iman ina mai tuba a gaban su jin doka sanki a yaye har abada marral awani matakan zamani wa ara kuma ina ganin law mazzaquni da ake za su kikketa ni bi mawadil hunduwani da takubba kiran hindu lam yanalu ma aradu ba za su taba samun abin da suke nema ba ko suke nufi ba kadma ba kadma ba za hakika wannan ya riga ya wuce za kadma ba za hakika wannan ya riga ya wuce wa kafani Allah ya riga ya kiyaye ni ya taimake ni shine ke wadi wa kafani kafani ya makaral makiri ne wa kaidahum kafaddurra wal ba sa anniya wal daba wa al zamani zikr al hajiri sannan yana faɗi na ta hamani rasulullahi an kulli ramihi ala rakal gadin lil biraz wa ra'ihi hamani rasulullahi an makar makirin wa shu'min li shu'min wa kulli al jawaihi وسير لذي سير وعين لآئل فمن رام الضري كالسآه مثاله بيمن رسول الله كهدي وملجئي فما مبجل العبد الهجير براجه يجي فدي كتا نصحت لمن يبجي السلامة ولا يخلي على المدعي من كل قاده تصور haka shine yace alliluni jirati sai banda ƴan wannan nama da suka kore ni makwabta na ma sun ne musu illata ni min zikir man yatul masali saboda yawan ambatan wanda yake karanta fatiha da nake yi wanda ya koya mana fatiha wanda tsofinsa bakwai suke biye da tsofin Allah guda guda guda bakwai radda duli zikrahu kai saboda tsabar kiyayya ta da sukana da makiya da makwabta da ƴan uwana da suke yi radda duli zikrahu kai suna ta maimaita mini suna ta dawo mini da ambatan ainihin wato wato manzon Allah shine radda duli zikrahu suna ta dawo mini da tarihinsa suna tunanin tarihinsa abin da ya faru da shi cuta ta da suke ne ko in jawo shi su kawai sai suna ta tuna min da annabi sai da shi lokacin ran sai ba ta kaji ma shi wannan cutar da ake masa ana tuna masa annabi ne shine radda duri zikrahu suna dawo mini da tarihin manzon Allah shi ne safali lokacin da manzon Allah ya tsarkake ni wa hamani kuma ya kiyaye ni wa kafani daha wato da tsarkin Allah wa kafani ya isar mini hibban masoyi na ubali ban damu da mankalani wanda yake suka ta ko yake zagi na ba ban damu da wannan ba ji dai lasu aksha ni ban taba tsoro ba kai da adai makircin makiyana wala jawran zamani ko kuma taunawar zamani zalincin mutanen zamani ni ban taba tsoro ba dan ne wa ma rudda dai muddari an zatin da zi ni zakhrifu amdahan wa yajdu wa yajdu a gani to saboda aka fa makani kaga bagiran da nake makami da ke makami da ke makami da ke makami da ke makami da ke makami da ke makami da ke